أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa da sake haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka markaz sabilul huda a wannan yammaci na ranar litinin wanda ya daidai da uku ga watan zulqa'ida hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 447 wanda ya dace ma 20 ashirin ga watan hudu miladiya ta 2026 domin ci gaba da karatunmu na wannan daura cikin wannan littafi mai albarka al-muqiza ta al-sheikh al-hafiz al-zahabi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi idan ba manta ba wannan shine zamanmu na uku da muna cikin nau'i na biyar wanda shine wanda malam ya kawo mana al-mawdu bayani ya gabata akan nau'i'ika irin sa as-sahih wal hasan da al-matruh da ad-da'if sai malam ya kawo mana al-mawdu' yace al-mawdu'u ma kana matnuhu mukhalifan lil qawaid wa rawihi kadhaban lil kal 40 al wad'ani wad'aniya wato malam yace al-mawdu' shine wanda ya kasance a matanin shi ya khalafa ma qa'idodi was qa'idodi shine qa'idodi na malaman hadisi na cewa wannan hadisi ya inganta ko kuma bai inganta ba ya ce sannan marawaicin shi ya kasance makaryaci ne idan a mustalawar hadisi aka ce wani kazzab ne mai ake nihi da shi ala umar kazzab makaryaci wani irin makaryaci ha na'am wanda ya taba kirkirawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ƙarya idan rawi aka same shi ya danganta ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce wa da kazzab ne to hadisin shi shine ake ce ma al-mawdu shi yasa imamu al-baiquni yake cewa wal kadhib al-mukhtaliq al-masnu'u 'ala an-nabi fadhalika al-mawdu'u a ƙarshen wato manzuma shi sai malai ya ce ma kal 40 al-wad'aniyah kamar littayi wanda ake kira da al'arba'in alwada'aniya na muhammad bin ali bin wada'ana alkali wanda littafin ya kirkira wato hadisai ne yadda malamai suka ce a ciki yadda ya yi sarikatul hadis ne ya ɗauko wannan isnadi ya gama da wannan matani ya kirkira hadisai wanda suke ga sunan dai ya zo ya danganta suka manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ka nuskati ali الرضا المكذوبة المكذوبة عليه كمان نسخة لتاهم علي الرضا لتاهينينا انشيئا wanda suka danganta shi wanda suka yi kirkira ƙariyar ƙariraki a ciki idan kana neman ka samu hadisai wanda suke mawdu'ai ka samu littattafan shi a wannan ka zo gidan gaba hadisai mawdu'ai na ƙarya na kirkira mutum sai ya zamna ya sha shayi ya sha ruwa ya kirkira hadisi da isnadi ya danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk littattafan yan shi'a a haka nan dan ka duba irin su manya manyan littattafan su sai ka gani ƙarairayi ne suka tattara wato a cikin wannan littafi sai malai yace ma wa huwa maratibun minhu yace shi ma a cikin maƙaryatan martaba martaba ne wani ƙaryar tashi ta hitawa ne wani ta wannan ta haitawa ne ya ce mattafako ala kazibi wa yurab zalika bi iqrari wad'ihi wa bi tajribati al-kadhibi minhu wa nahwu zalik sai akwai wanda za a yi ittifaqi alla annahu wato cewa wannan hadisi ko wannan ruwaya ƙarya ce ana iya gane hanyar cewa wannan ruwaya ƙarya ce ta ikrarin rawi ya ce wa wannan hadisi da na kawo muku ko wannan ruwaya da na kawo muku ƙarya ce na danganta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma idan aka yi jarrabawa aka jarrabawa ya bayyana cewa wannan hadisan ba daidai bane wannan hadisan ƙarya ne da makamancin wannan Allah ya ce wa minhu mal aktharuna ala annahu mawdu'un wal akharuna yaquluna huwa hadithun saqitun maqruhun wala najsiru an nusammihi mawdu' ce kuma akwai wasu wanda suka ce idan kamar misali na tajruba ne ko kuma na ikrarin rawi wasu suka ce a'a ba za a yi kai tsaye ba a ce mawdu'i ne har sai an tabbatar wasu suka ce a sai ya zama to an ce da'ifi ne saqit ne suka ce ba za mu yi ganganci ba mu ce wannan kawai kai tsaye wato mawdu'i ne wa minhu malan yace mal jamhuru ala wahnihi wa suqutihi wal ba'd ala annahu kadhib wasu kuma malamai daga cikin jamhurin malamai suka dai cewa wannan yana da rauni suna iya raunana hadisin ko kuma su ce wannan hadisin ya saraya wasu kuma suka ce a kawai aje kan ƙarya ce wannan hadisi malai yace walahum fi naqdi zalika turqun muta'addida wa idrakun qawiyyun tudhiqu annahu anhu ibaratuhum min jinsi ma yu'tahu as-sayra fi aljihbiz fi naqdil mazhab fi naqdil zahabi aw alfidda yace malaman hadisi wajen gane hadisai wanda suke mawdu'ai hadisai wanda suke na ƙarya da kuma bayani game da abin da ya shayi gaba ɗaya ma ilimin hadisi wala yace suna da hanyoyi wanda suke muta'addida wato hanya wadda take da yawa yace kai wa idrakun qawiyyun suna da riska wadda take mai ƙarfi ta hanyoyin wato maganganunsu da ibararsu cewa wannan abin wa kamar yadda zaka kai ma wanda yake iya tantance ma zinare da azurfa za ka wanda irin mai kira zinare ko mai kira azurfa idan ka kawo mishi zinare ko azurfa kai sai zai cewa wannan ta kirki ce wannan wato ta banza ce ko kuma awil jawhar li naqdil jawahir ko kuma wanda zai yake tantance ma gwalagwalai zai cewa a wannan gwalin na kirki ne wannan to haka in ka dawo malaman hadisi haka za su iya ce ma wani lafazin daga sun yi su za su ce ma wannan wallahi ba maganan manzan Allah ba ce ba kuma idan ka yi ka bincika zai tabbatar maka cewa wannan ba maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bala yace fa likasarati mumarasatihim lil alfazin nabawiyya saboda yawan yanda suke kai kawo suke bincike suke karatu na abin da ya shafi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne kake lazimta abu ko da yaushe kana tare da abu to duk lokacin da ka zo ka ji wani abu ka ce wannan abin ya lalle maganar manzan Allah ce ko kuma wannan ka ce ba maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce ba yace iz ja'ahum lafzur raqiq ce idan wani lafazi ya zo musu raqiq wani lafazi wanda yake gashi nan kawai a bar watsa haka daga sun ji sun san cewa wannan ba maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma wanda ya zo yana cewa game da abin da ya shayi addiq ya kirkira hadisi gaba da abin da ya shayi zakara wai manzo Allah ya ce ku sai zakara saboda zakara abokin shi ne ka gani wannan daga kaji ka san hira ce labari ne malai ce ani mukhalifan lil qawaid wanda suka zo sun saba ma wato ka'idodi na malaman hadisi aw fihi mujazafatun fi at-targhib wa at-tarhib aw al-fada'il wa kana bi isnadin muslim aw isnadin mudhi'in kash-shams fi asna'i rajulun kadhabun aw wadhabun فيحكمون بأن هذا مختلف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم mana yace zaka gani ko kuma wasu hadisai da za a kirkira a kawo don kwadaitarwa ko kuma don tsoratarwa ko kuma abubuwa kan fada'i yanzu misali akwai wani wanda ya zauna shi ya tsara falaloli falaloli kowace sura ta alkur'ani ya da ya kama ta falala ko a zo a tsara wasu salloli irin wanda ake cewa a ramadan yau raka kaza za ka yi kowace sallura ka kawo wato abin da ya shahi kowace raka ka karanta sura kaza ko sallama kaza duka wannan hadisai ne wanda suke mawdu ai aka zo aka tattara aka sa cikin addinin musulunci zaka ga an kawo da isnadi wanda yake isnadi wanda yake cike da duhu isnadi wanda bai da asali daga ka gan shi kasancewa ƙarya ce daga an gane shi kasancewa ƙarya ce to wannan irin su malaman hadisi daga an kawo musu kai tsaye za su ce ba ai wannan magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗe ta malam yace wa tatawaqa aqwaluhum fihi ala shay'in wahid kuma maganganun malaman hadisin zata zamanto ta gamu akan magana guda da zaka zo ka je ka ce wannan hadisi malamin hadisi ya ce ma wannan bai inganta ba in ka koma wajen wani ma ce ma zai bai inganta ba imamu ahmad wani yake ce mashi wai wani kuya ne kuke gane wannan kuna magana hadisi ya inganta kaza da kaza ai wannan kamar shaci faɗi ne ko kuma abu makamanci haka ya ce ka zo in gai ma hukunci game da abin da ya shayi hadisi ka je ka iske su ya haya bin ma'in ko aliyu bin madini ka je ka gani abin da za su gai ma irin shi ne ko ba irin shi ba ne idan suka kai ka bi duk wannan malaman za su gayi ma abu guda ne yadda na gayi ma hukuncin su ma ka za su gayi maka shi ya ce to ka sani cewa wannan ilimi ilimi ne ba bokanci ba ta yi wannan wai bokanci na ilimin hadisi to ilimi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wanzar da mazaje a kan shi malai yake cewa kala shaykhana ibnu daqiq al-aid ibnu daqiq al-aid yake cewa iqraru rawi bil wada' في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في إقراره rawi da zai zo ya ce ai wannan hadisin da na da na gayi muku kirkira shi ne ne ƙarya ce da kirkira imam ibn da kai ya ce ba kai tsaye bane zan mu mayar da wannan hadisi ai tana iya yau zawwa ya ce mana ƙarya ce ya zo kirkira mana cewa ƙarya ce ya kirkira an gane da ya zo misali mun ga wani hadisi muna tuhumar sai shi da kan shi zo yace kai wannan hadisin wa ƙarya ce na kirkira to kawai daga kai da daga ya ce mana ƙarya ce ya kirkira shikenan mu ce a kawai ƙarya ce yana iya yiwa ƙarya ce ya zo ya ƙara mana ƙaryar cewa ƙarya ce ya kirkira kun gane ko kuma abin ya yawa to qultu al-hafiz az-zahabi yake cewa hadha fihi ba'd ba fihi idai a wannan magana akwai abubuwan da ba a rasa ba yace wa nahnu law iftatahna bab at-tajwiz wal ihtimal al-ba'id yace da zamu bude kohohi na yiwuwar abu yiwuwar a ce a shi ma idan yazo ƙarya ce yayi mana ko kaza kaza ko kuma ihtimalin abu kaza yace la waqa'na fil waswasati was-safsafati yace ai da mun hada a cikin wasiwasi da mun hada a cikin hayaniya na'am yace kwarai da gaske kasirun min al-ahadith allati summiyat bil wada yawa daga cikin wasu hadisai wanda aka ce wada ne kirkirai ne ce la dalila ala wada'iha babu dalili akan cewa wannan wada ne kama anna al-kathir min al-mawdu'at la nartabu fi kauniha mawdu'at yace kamar yanda kuma wasu da yawa daga cikin hadisai wanda suke mawdu'ai yace ba mu kokonto akan cewa mawdu'ai kina wannan abinda malin ya kawo mana a hadisi mawdu' a mulakas ne game da abin da ya shayi hadisi maudu'i shine rawi ya zo ya kirkira ƙarya ya danganta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana gane hanyoyin ƙarya ce ya kirkira shine ta hanyar in ma ya fito ya tabbatar da ƙarya ce yayi ko kuma a'a daga bincike da ƙa'idodi da malaman hadisi suka dora cewa abi kaza abi kaza zai nuna wani wannan rawin dama an taba samun shi makaryaci ne ya taba yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya shi malaman hadisi in suka same ka ka taba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya so daya to daga lokacin ba karbar ruwaya ka daga lokacin kawai ba a yarda ba da kai kai sunan ka kawai shikenan daga lokacin amma wasu in ya zamanto tsakankanin mutane ne ake kake ƙarya in an game da jama'a ka shararawa a taba samun ka ba kama manzon Allah to wannan sai a ce mishi mene mutan bil kadhib wanda ake tuhumar shi da ƙarya tunda kana ma mutane ka aje wata ranka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna maka irin yadda malamai suke tantancewa da bibiya game da abin da ya shayi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya abu ne wanda yake haramu bari ma akwai tsoratarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqaduhu minan nar dukkan mutumin da yayi mini ƙarya da gangam manzal Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to ya nemi mazamnin shi a wutar jahannama kai akwai ruwaya da manzal Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man rawa anni hadithan wa huwa yara annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibain dukkan mutumin da ya rawaito da gare ni wani hadisi da wannan hadisin yana sane da cewa ƙarya ce aka ma manzan Allah kuma ya ɗauko ya rawaito manzan Allah ya ce to shi ma yana daga cikin makaretan guda biyu na farko wanda ya kirkira ƙarya na biyu kuma kai makaryacin shine ka san ƙarya ce ka ɗauko ka rawaito ka ce annabi ya ce kai ba ka shiga cikin wanda suka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya kuma inda manzan Allah ya tsoratar akan abin da ya shahi wato yin ƙarya shi yasa malamai suka ce haramun ne mutum ya rawaito hadisi maudu'i yayin shiru hadisin ƙarya wanda ƙarya ce ba a danganta ta baga bai tabbata baga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne ka rawaito kai shiru idan ka rawaito dole sai ka yi sai ka bayyana idan ka rawaito wannan hadisi mawdu'i ne to dole ka bayyana wa mutane to wannan hadisin huwa bai inganta ba mawdu'i ne ƙarya ce aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan baka bayyana ba to kana daga cikin abin da ya shahi laihi Allah subhanahu wataala ya kare mu yana daga cikin imamu zahabi cikin siyaru alamin nubala yake cewa game da abin da ya shahi abu nu'aim ya ce bari ya ce bai san ba wani zunubi wato da ya aikata ya ce wallahu ya afu anu ya ce allah subhanahu wata'ala ya gafarta mashi ya ce a azan min ruwayatihi da ahadisul mawdu'a fiye da wato ruwayar da yake rawaitawa na hadisai wanda suke mawdu'ai to hadisi mawdu'i bai dace ba mutum ya rawaito shi wani yana iya cewa yaushe to aka fara kirkirar hadisai wanda suke mawdu'ai hadisai wanda suke mawdu'ai an fara kirkirar su ko na ƙarya bayan wato tabi'ai daga almajiran tabi'ai mafi yawa daga lokacin su aka samu wasu wanda suke danga kirkira ƙarya da gangam su zan danganta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga tabi'ai da sahabbai wannan ba za a samu ba ko da kaga wani abu sai dai kuskure ko wani na wahami wanda dan adam daman bai cika ba abin da ya shafi goma kamar yadda Hausa suka ce ina ala kulli hal yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya wato haramun ne akwai littafin da zaka samu hadisai wanda suke mawdu'ai akwai al-mawdu'at ibn al-jawzi duk da malamai akan al-mawdu'at ibn al-jawzi shi ma duk da ilimin shi amma a bangaren nan ya dan samu wani wahami ko kuma wani kuskure kamar yadda malamai suke ambata ya sa wasu hadisai wanda suke ingantattu ya sa su ya ce mawdu'ai ne shi yasa mutum kada ka ga hadisi wani hadisin a cikin mawdu'at da ibn al-jawzi kawai kace ƙarya ce aka ma annabi bari ma ya zo a wata ruwaya cewa akwai hadisin cikin muslim ya dauko ya sa ka gani ai abu wannan bai ba wannan abu ne na abin da ya shafi dan adam to wannan al-mawdu sai na shi da malam ya ce al-mursal المرسل امام البيقوني yake cewa mine wal mursalun min hu sahabiyyu saqat al mursal shine wanda aka sarayar da sahabi shine malamin yace alamun ala ma saqata zikru sahabi min isnadihi wato alaman mursal shine ya zamanto an samu sarayar sahabi daga cikin wannan isnadi fa yaqulu tabi'i sai a sami tabi'i yace mine qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabi'i yazo yace kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaza to tabi'i ya ga manzan Allah bai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan idan yace manzan Allah ya ce kaza kenan wannan akwai nazar akwai abin da ya shafi magana cewa ya sarayar da sahabi malam yace wa yaqau fil marsal fil marasil anwa'ul khamsa al madiya ce yana shiga cikin wato abin da ya shafi al marasil nau'in ika guda biyar wanda suka gabata tun daga farko kenan as sahihu wal hasan wal da'if wal matruh wal mawdu' ya ce faminas sihahil marasil yana daga cikin ingantattun marasil wanda malamai suka ce marasil insu wato ingantattu ne shine marasil na sa'id bin musayyib marasil na sa'id bin musayyib malamai sun inganta wato hadisai shi wa marasil na masnu na marsruq wa marasil na sunbahi wa marasil qais bin abi hazim wa nahwi dhalik to duka wannan malaman marasili ɗinsu malamai suka ce wato ingantattu ne dan sa'id ibn al-musayyib yana daga cikin wanda ake ce masa sayyidu at-tabi'ina sayyidu tabi'in yana yana daga cikin manya-manyan wato abin da ya shahi wato tabi'ai wasu malamai sun inganta wato marasili ɗinsu yace fa innal mursal malamai suka ce lalle malamai yace lalle hadisul mursal idza sahha ila tabi'il kabir idan ya inganta zuwa tabi'i wanda yake babba fa huwa hujjatun inda khalqun min al-fuqaha da yawa daga jiyan malaman fiqh wato hujja ne musamman ma wa fiqh musamman ma wata mazhaba malikiyya musamman ma malikiya dan wato mursal shi sa kuma wannan zaka lura game da abin da ya shahi marasi game da abin da ya shahi mazahib yana daga cikin ababen da ake samu misali na saɓani cikin mazahib zaka ga wasu suna ganin cewa wannan hadisin hujja ne wani suna gani ba hujja ba kamar mursal yanzu malikiya in ta kawo hujja da hadisi mursal to a wajen wasu mazahib hadisi mursal mene ne da'ifi ne kenan sai ka gani an samu sabani wannan yana ganin abu kaza ya halatta wannan abu yace bai halatta ba malai yace fa in kana fi ruwati da'ifun ila ila ibn musayyib yace idan an kasance a cikin ruwati marawaitan hadisi wanda suka rawaito hadisin har zuwa sa'id ibn musayyib akwai wani mai rauni yace du'ifal hadis sai a raunana wannan hadisi amma ba za a raunana shi dan me sa saboda wannan mutumin yawwa saboda wannan mutumin wato wanda yake baya kahin sa'id ibn al-musayyib min kibali zalika ar-rajul kenan shine malam yace du'ifa al-hadith min kibali zalika ar-rajul wa in kana matrukan aw saqit wuhina al-hadith wa turiha idan kuma akwai wanda yake matruki wanda aka ki shi ko kuma wanda yake hallakakke ay a raunana hadisin a jefar da shi ba za a yi aiki da shi kwata-kwata ba malam yace wa yujad fil marasil mawdu'at aka cikin marasil mursal akwai wanda suke mawdu'at wanda suke hadisai na ƙarya malam yace na'am wa in sahha al-isnadu ila tabi'in mutawassit as-sabaqa to idan kuma isnadi ya inganta zuwa ga tabi'i wanda yake matsakaici a cikin tabaka kal marasil mujahid wa ibrahim wa sha'bi fa huwa mursalun jayyid ce idan kuma wannan tabaka ce ba ta kibaru tabi'in ba a'a mutawassitin sai ce mato wannan marasil insa ana cewa fa huwa jayyid wannan abu ne wannan marasil ne wanda suke da kyawu la ba asabi babu damuwa akan shi yaqbaluhu qaumun wa yarudduhu akharun wasu jama'a suna karɓar shi wasu kuma fa suna mayar da shi dan wasu ai hab marasil in kibarut tabi'in ma suna marayar da shi to yanzu malam zai ambata mana kuma wasu marasil ne kuma aka jefar da su idan kaga marasilin ya kawo zai kawo mana ɗaya tafi uku akwai na suwa kibarun tabi'i akwai na al'ausat mutawassidin sannan kuma yanzu zai kawo mana wa min auhal marasil indahum a wajen malamai kuma mafi raunin marasil shine marasil hasan al-basri marasil na hasan al-basri to yana daga cikin wato marasil wanda suke da rauni a wajen malamai ya ce wa auha min zalika kuma wanda suka fi shi rauni kuma marasil na imamu zuhuri da katada da humaydin tawil min sigari tabi'in saboda su kankanan tabi'ai ne to ka gani tabi'an sun kasa su kenan kaso uku a cikin kaso ukun akwai kibarun tabi'in mutawassidin da kuma wanda suke sigar to sigar in kuma a cikin su ma akwai kaso biyu akwai wanda suke da dama dama akwai wanda kuma suke kanana ne kwarai kina wannan shine abin da ya shahi wato wannan sai malam yace wa ghalibul muhaqqiqina yu'adduna marasil haula'i mu'talat wa munqata'at wa munqata' wa munqati'at malam yace aglabin malamai masu tahqiqi suna kilga marasil in wa'annan su zuhuri su katada su humaydin tawil cewa a wannan ba mursal ba ma za a kira shi sai dai a kira shi munqati ko kuma mu'abal saboda me yace fa inna galibu riwayati haula'i an tabi'i kabir an sahabi saboda mafi yawan rawayoyin suna rawaitawa ne daga tabi'i wanda yake babba tukon wa tukon sahabi tukon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu tabi'i karami wanda tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tabi'i babba kuma wa kuma akwai sahabi to ya rawaito hadisi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanan bine ne yanan muwadalli za ce saboda bine alat tawali wal muwadallin saqitu min husnani simala yace fazzannu bi fazzannu bi mursal bi marasi bi marasi bi mursalihi annahu asqata min isnadihi isnani sai abinda yake zato shine a cikin marasil shi an sarwantar da wato rawi wanda suke guda biyu kina wanda abin da ya shahi marasil al-mursal nau'i ne daga cikin nau'ika na da'if wasu malamai suna ganin banda mursal wanda yake mine mursalus sahabi mursalus sahabi wanne ne mursalus sahabi an ce sahabi idan ya sarwanta tabi'i yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam shine ake cewa mursal to wanne ne mursalus sahabi a mursalus sahabi hadisi marfu'i a ce mursalus sahabi yawwa to shi yasa malamai suka ce hujja ne saboda sahabi akwai wanda ai bai ji ba daga annabi kai tsaye ya ji ne daga wani sahabin to yanzu sahabi ya sarwantar da sahabi daifi ne ko tsayi dan me yasa as-sahaba kulluhum udul yanan sahabi su Allah subhanahu wataala ya musu tazkiya tayyib yanan mursal in su malamai suka ce hujja ne an fahimta na'am malam wa ne ya kasance cewa sahabi ya rawaito daga sahabi sai bai ambaci sahabin ba ya ambaci wanda Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kenan yana cikin nau'in na Musa shine ake magana mursalus sahabi sahabi ne misali dauki sigarus sahaba kaga sigarus sahaba ai bisu gabawa bisu gabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga sun rawaito hadisi suka ce qalan nabi sallallahu alaihi wasallam afwan sigarus sahaba bisu bisu zamanto ba sun saurara ko sun ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawa wasu akwai wanda sun ji ai suna yaranta kuma sun rike kuma sun zo sun bada labari to a samu wanda bai ji ba a yarantar tashi eh amma sahabi ne bai ji ba hadisin daga manzon Allah ka fahimta bai ji ba hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne to yanzu in yace mana manzon Allah ya ce kaza ai mun san tabbas daga waye ji daga wani sahaba to bai ambaci ba wani sahabin sai ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ake cewa marasilus sahaba ya hudda wannan sahaba to shine ake cewa mursalus sahabi to wannan mursalus sahabi a wajen malamai hujja ne saboda sahaba kulluhum udul sai malam yace nau'i na bakwai shine wal mu'dal yace ma sakata min isnadihi sunani fasa'ida ce wanda a cikin isnadin shi aka samu sarwanta guda biyu zuwa abin da ya sama sunan malam bai kayyade mana kenan sai ka kayyade ka ce aimi alattawali alattawali a jere don misali aka samu mutum biyu an cire su a jere a cikin isnadi wannan za a kira shi ma'udar shi yasa a can baya malam da ya kawo cikin sigaro tabi'i ya ce bari ba a ce ma ba halisun su mursal sai dai ma a kiraye shi mine mu'dal saboda ai tsakankanin sa akwai tabi'i wanda yake babba tukun sahabi tukun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda malam kawai ya kawo a cikin wato mu'dal sai malam yace wa kadhalika al-munqati haka zalika abinda ya shahi al-munqati yace fa hadha an-naw'u qalla man ihtajja bihi ce al-munqati da wuya ka samu wanda zai kawo shi da munqati saboda munqati kawai sai ka san akwai inqita'i wannan wannan marawaicin hadisin bai gamu da wani a tsakaninsa akwai wani sai zamanto bai ambata wannan ba ya ce wani ya gayi mishi shi kuma ba su gamu ba da shi shi kuma ba sahabi ba idan kaga wannan in kita ne shi sa malamin ce ma da wuya ka samu wani daga cikin malaman hadisi ko malamai wanda suke kawo hujja da hadisi wanda yake munqati yace wa ajwadu zalika ma qala fihi malik yace mafi wanda yafi kyawo a ciki shine abinda Malik yace balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kaza wa kaza ya same ni ya isko ni na samu labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaza da kaza shine yake cewa balagat balagatu Malik cikin muwatta akwai balagatu Malik shine balagani zaka ji Imam Malik Imam Malik menene tabi'u tabi'ina ne to kaga bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yazo yace balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kaza labari ko mu yazo mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza da kaza to wannan menene munqati ne ko mu'tal ne ba munqati ne saboda tabi'u tabi'i ne saboda a tsakankanin shi akwai tabi'i akwai sahabi tana yiwa ma duk da imamu malik yana da sunaiyyat yana da tsakankanin shi da manzon Allah mutum biyu wa da ba nafi ibn umar nafi ibn umar to kaga ya dauke tabi ya dauke wannan amma duka mafi yawan hadisan da suke cikin muwatta na balagatu malik an samu malamai sun wassala su a wani waje da isnadin su yasa malamai suka ce balagatin malik mafi yawa wato inganta ingantattu ne har yace fa inna malikan mutatabbit ka gani ne ya kawo mai saboda imam malik shi yana da tabbacin wannan fala'alla balagatihi aqwa min marasil misl humayd humayd at-tawil wa qatada yace bari ma da Allah ya zamanto balagatu malik sun fi karhin marasil na su wato abin da ya shafi humayd at-tawil da qatada humayd at-tawil da qatada suna daga cikin suwa sigaru sigaru tabi'in ai can baya mun gani cewa yana daga cikin masu raunin auha almarasil shine daga ciki na suka tara sun zuhuri su wato humayd al-tawil to shi ne na malam yace mala Allah ya zama to balagat in malik ba aqwa min marasil al-humayd al-tawil wa qatada to nan malam ya kawo mana karshen munqati a gani wato muqiza in kawo tahiya ce malam yake sai yace al-mawquf wanne ne al-mawquf imam al-baiquni yace وما أضيف وما وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين الموقوف شيني ما له جمنا وهو ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله shine abinda aka danganta shi zuwa ga wato sahabi na faɗar shi ko kuma mi ko kuma aikin sahabi wasu malamai suka ce anan zaka ƙara auta kariri wasu suna ƙara takrir in sahabi wasu kuma suna tsaya kawai daga sahabi kawai kaulihi wa fi'ili yana shine al-mawquf hadisi bi itibari ya ka suka so nawa hadisi a musalawul hadisi bi itibarin kam wa kam wa maza wa maza wa maza muhammad azumin yin sha bai kuniya da maraitan nan usulihi ilaina الرد والقبول wannan wanda muke zan mu dauka shi ina za sa shi eh ta ta hukunci zaka ga yana ne ta hukun bi ta da bi ta bari man usne da ilai ko man yudafu ilai kenan kaga wannan an danganta shi zuwa gawa zuwa ga wanda yake tabi'i kenan wannan yana daga cikin hanya ta uku wadda shine al-mawquf ma udifa ila tabi'i shine malan nan yace mana وهو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله سيمان يتي ومقابله المرفوع wanda yake muqabala da shi shine wanne almarfu wanne ne marfu'i imam al-bayquni yake cewa mi wama udhifa lin-nabi marfu'u sai malan yace ma wa huwa ma nusiba ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min qawlihi aw fi'lihi kaga nan malam bai kawo ba takariri malamai suka ce a can cikin asalin littafi al-iqtira malam ya kawo al takariri idan malam da yayi talhisi bai kawo ba da takarir shi kuma ma'udi al-marfu shine ma'udi fa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifa kenan shine abinda aka danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadan manzon Allah ko aikin manzon Allah ko kuma an yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba bai ce komi ba kenan wannan shine ake ce ma taqrir sai ma da yace aka mana misali ko kuma muci misali na hadisi marfu'i kauli kaulin nabi ah nama da amal bin niyyat ta qala nabi sallallahu alaihi wasallam inma al amal bin ko sami'tu nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'i wanne fi'il ko kuma qauli min usul al-islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni tayyib fi'ili قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تقرير الجارية أين الله في السماء صفة أجود الناس وأجود ما يكون خلقية خلقية تو خلقية tayyib ana tunakin sai malamin nau'i na goma sha ɗaya ce al-mausul wanda aka wato dangana shi ko aka sadar da shi yace mattasala sanaduhu wa salima min al-qita wa yasduqu ala al-marfu'i wal mawquf yace wanda ya sadu sanadin shi ya sadu sannan ya kubuta daga inqita'i shi ake ce ma al-mausul yace kuma ana iya gaskata shi akan marfu'i da kuma mawqufi sai ma da yace al-musnad al-musnad huwa mattasala sanaduhu bi dhikri nabi sallallahu alaihi wasallam wanda sanadin shi ya danganta ya sadu da ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waqila aka ce kuma yadkhulu fil musnad kulli ma zukira fihi nabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga cikin al-musnad dukkan hadisin da ya zama to an bace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana fi asna'i sanadihi inqita'un ko da ko ya kasance a tsake tsakin sanadin shi akwai inqita'i menene bambanci bainal al-mawsul wal musnad bainal mawsul wal musnad me ya bambanci tsabayin al-mausul wal musnad a ai wannan wakila ne wakila ne shine wanne musnad shi kuma mutasira ko ko sahabi ko mawqufi ko maqtu'i kenan zai iya zaman tawwa kace kowane musnad kowane kowane mausul kowane musnad mausul ne amma ba kowane mausul bane musnad shi mausul kana iya in ya danganta zuwa ga tabi'i ko sahabi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce wannan mausul ne amma al-musnad dole sai ya danganta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Imam al-Bukhari ya kare tayin shi yasa mishi mi azum muna maka karatu to muka sa min kuran wanda ya gayi sunnar tayin Imam al-Bukhari yanzu nan nawa za su ha wanda ya gayi sunan littafin imam al-bukhari da ya sa mashi suna an sa jikka sunan littafin imam al-bukhari da ya sa mashi sayi al-bukhari zainadin ya ba ya ɗazu ne aka sa jikka ba shi aljami'u as-sayyid al-musnad al-mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami amma yayin shahara da sayyid bukhari lazin ya kasa je kai da fadi ma ake nau'i na 13 malam yace ash-shazu hadith al-shaz shine huwa ma khalafa rawihi as-siqat aw infarada bihi man la yuhtamal haluhu haluhu qabul tafarrudihi hadisin da marawaitin ya saba ma amintattu wanda suka fi shi ko kuma ya zamanto ya kadaita marawaici wanda da ya dace ba a ce shi kadai ya kadaita kadaita shi dole in ya kadaita sai an samu wasu sun karfafe sai ya zo ya kadaita to wannan shine shaz ga suna wanda suke zikkat ne dukansu amintattu sai a samu wani zikka kuma ga wanda suke ausa kumin shi ya zo ya saba musu kenan wannan sai ya zamanto shi ne sai a ce mishi mine sai a ce mishi shaz shi kuma wancan sai a ce mishi mi yana da suna mi za a ce mishi mun gani a taisir ha? nukwatul fikar ne na'am mi za a ce mishi al-ma'aruf al-ma'aruf ko mahfuz yawa yawa almuki za muke karantawa almuki za muke karantawa sai ya kamata kan ka zo da man ka raja a duka durusi inda kai raja durusa ka jige da na goma sha hudu malin yace almunkar yace wa huwa man farada rawi da'ifu bihi wa kad yu'addu tafarruduhu tafarrudu saduq munkaran malin yace almunkar shine imam al-baykuni ya kawo mana mai ashad yace mene وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ طيب المنكر وا wal munkaru fardu bihi rawin gada ta'jiluhu la yahmilu tafarruda kenan shine nan malam yace ma huwa man farada rawi abda'if bi rawi wanda yake mai rauni ya kadaita da hadisi shi da man rauni gare shi kuma ya zama to ya rawaito ruwaya shi kadai kullun kullun kenan ka gani akwai matsala malam yace wa kad yu'addu tafarrudu saduq munkara wasu suna kadaita wato kadaituwar saduk as-saduk shine yana daga cikin muka ce mun yi da wannan zan musa daura kan jarh wa ta'dil saboda a dawo maratib na abin da ya shayi al-jarh wa ta'dil a gani da wasu abubuwa sama sama saboda a tunanu as-saduk shine mai gaskiya wanda eh eh rutuba shi bata kai ba ta abin da ya shafi tsaka fiqa to wasu suna cewa idan ya kadaita shi ma zai zamanto wato ruwaya ce wadda take munkara ina abinda malam ya kawo mana kenan shi ma a cikin abin da ya shahi almunkar zaka gani malamai da yawa idan aka zo zaka ji sun ce wani munkar ne ko kuma yarwil manakir ko kuma wani abu makamancin haka a cikin alfazar jarwa ta ali sai na sha biyar malam ya ce algarib diddul mashhur ya ce fataratan tarja garabatuhu ila almatn wa taratan ila sanad الضعيف الغريب والنوع لنا الغريب yana cikin wasu nau'ika cikin anwabul hadis bi itibari bi itibari ha bi itibari turuq al gharib bi itibari turuq yanqasimu ila qismain al ahad al mutawatir wal ahad al mutawatir wal ahad al ahad yanqasimu ila thalatha al mashhur al aziz al gharib shine yace diddul mashhur shine kenan diddina wato mashhur fataratan wani lokaci garabar shi tana komawa zuwa ga matani wani lokaci kuma tana koma ga sanad kuma zaka samu kenan a cikin gariba akwai wanda yake hadisi sahihi akwai wanda yake da'ifi fal gharibu sadiq ala ma sahha garib yana da gaskiya akan abin da ya inganta wa alama lam yasih idan kuma bai inganta ba za a aiki da shi ba kamar yadda wasu suke ganin cewa hadisi da garibi ba za a yi hujja da shi ba a ƙida wai sai a hukunce hukunce imam al-albani yayi littafi ya sa mishi al-hadis hujja bi nafsihi fil aqaid wal ahkam yace wa tafarru wa tafarrudu yakunu liman farada bihi ar-rawi isnadan aw matnan wa yakunu lima tafarrada bihi an shaykhin muayyan tafarrudin yana iya zaman tawa ga rawi idan ya kade ta a cikin isnadi ko kuma ya kasance tafarrudi ne a cikin matani ko kuma ya kasance tafarrudi ne kadaituwa ne ga wani shekhi muayyan wani malami kadan shi kadai ambatacce sananne kama yuqalu kama yadda ake cewa lam yarwihi an sufyan illa ibn mahdi a ce wannan hadisin babu wanda ya rawaito shi daga sufyan sai ibn mahdi ce wannan hadisin babu wanda ya same shi daga malam zainuddin sai usman nan ka gani nan yayi tafarrudi ne gawa sheikhin muayyan yace ko kuma walam yarwihi an ibn jari an ibn jurayj illa ibn mubarak ko kuma wato babu wanda ya rawaito shi daga ibn jurayj sai ibn mubarak wannan shi ake ce ma wato fardun nisbi na shashi da malam yace al-musalsal malam baykuni yace musalsalun kul ma ala wasfin atami tulu amma wallahi an bani al-fata kazaka kad haddathani qaima aw bada an haddathani tabassa shine malam nan yace mana ma kana sanaduhu ala sifatin wahidatin fi tabaqatihi wanda ya kasance a cikin isnadin shi akan saman wata siffa guda daya a cikin tabakokin wato marwaitan hadisin kama sulsila bi sami'tu kamar yadda aka samu tasarsuli bi sami'tu ko wanne in yazo zai ce sami'tu fulan wannan yace sami'tu fulan wannan yace sami'tu fulan au kama sulsila bil aw waliya ko kuma hadisin da aka yi shi mine da awwaliya wanne ne hadisi bil awwaliya زينجين وهو أول الرحمن الرحمن mana ya ka mana shi na ya kashi a cikin imamu zahabi ya kawo shi cikin asiyar yake cewa akhbarana abul hasan ali bin ahmad al-husaini bi qira'atihi alayhi bi thaqal yace wa huwa awwal hadithin sami'tuhu minhu akhbarna muhammad bin ahmad القطعي ببغداد وهو أول حديث سمعته منه أخبرنا عبد الحق اليوسفي وهو أول حديث سمعته منه حا إذا حا تزوجك سنادي مأجني ليتا tahwilus sanad an gane tahwilus sanad wato daga isnadin yana da wani sanadi ya juya zai dauko wannan kuma ya kawo yace akhbarna abdul khaliq bin ulwan bi ba'labak wa abdul wa abdul hafiz bin badran bin nablus qala akhbarna abu muhammad bin qudama akhbarna ahmad bin mukri qala akhbarna ja'far bin ahmad وهو أول حديث سمعناه منه أخبرنا أبو النصر عبيد الله وهو أول حديث سمعته منه أخبرنا أبو علي المهني وهو أول حديث سمعته منه أخبرنا أبو حامد بن بلال وهو أول حديث سمعته منه حدثنا عبد الرحمن بن بشر وهو أول حديث سمعته منه حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه سمعته من سفيان أنا عمرو بن دينار أنا أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن عاص أنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إنه ونشين الحديث المسلسل بالأولية سيجي وعامة المسلسلات واهية mafi yawa hadisai wanda suke zawa musalsalat hadisai ne wanda suke da rauni yace wa aksaruha batila mafi yawansu ma wato hadisai ne wanda suke babu ya ce likazibin riwajiha saboda karyan makaryatar marawaitansu imam al-hafiz ibn salah a cikin littafin shi wajen nau'il musalsal da ya kawo ya ce wa kallama ya ce kaɗan ne suke kubuta a cikin musalsalat min al-ta'ab ya ce ani wasu tasalsul lafi asalin matan yana nihin ba asalin matanin ba a wajen wasfin tasarsure akwai inda yake samun wato katsewa yace wa minhu yanqatu tasarsuhu fi wasfi isnadihi yace akwai wanda a cikin tsake tsakin isnadin wato zai zamanto an samu wato katsewa to malam sai yake ma wa aqwaha al-musalsal bi qira'ati saf mafi karhin su a cikin musalsalat shine hadisin musalsal bi qira'ati surati as-saff hadisi wanda yazo tasalsul bi qira'ati surati as-saff mun taba yin shi na lalla sai wani lokaci wal musalsal bi ad-dimashqiyin wanda yazo musalsal da ad-dimashqiyin wal masriyin musalsal bil masriyin wal musalsal bil muhammadiyin ila ibn shihab da musalsal bil muhammadiyin shi wannan musalsal bil muhammadiyin shi kuma kowane marawaici ne akwai muhammad a shi nan mazan ibn imam zahabi ya kawo shi nan ya ce kala fisiyar ya ce akbarna muhammad bin hamza ijazatan in lam yakun sama'an wa qira'atuhu ala sufyan al-faqih qala anba'ana muhammad bin abdul wahid al-hafiz ali muhammad anba'ana muhammad al-makki qala anba'ana muhammad bin abi bakr حدثنا محمد بن طاهر حدثنا محمد عبد الواحد البزار أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن علي بن حمدان حا وأنبأنا القضير بن عبدان أنبأنا محمد بن الحسن القزويني سنة اثنين إلى آخره أنبأنا محمد بن الحسن أنبأنا محمد بن فضل أنبأنا محمد بن علي الخبازي أبو وأبو سهل محمد بن أحمد قالوا ثلاثتهم أنبأنا محمد مكي أنبأنا محمد بن يوسف أنبأنا محمد بن إسماعيل أنبأنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن وهب حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الوليد الزبيري أنبأنا الزهري هو محمد بن مسلم أغني أزواج duka da Muhammad da Muhammad da Muhammad da Muhammad ina wannan musalsal shine bil muhammadiyyi to sannan kuma akwai musalsal bil fuqaha akwai musalsal bil fuqaha shi kuma gashi nan imamu zahabi ya kawo shi ce karatu ala abdul mu'min bin khalaf al hafiz wa ala abi al husayn al faqih akhbarakuma al hafiz abu muhammad abdul azim bin abd al qawi al munzir akhbara ali bin muhammad al fadl bin من حفظي حدثنا شيخ الإسلام أبو طاهر السلفي لفظا حدثنا الإمام أبو الحسن محمد طبري ببغداد وتدم لمن فقه فقهاء جرم وذو فقهاء لك وتو سكر ويتوش jewa a cikin akwai musalsal bil hufaz akwai musalsal bil misriyin kamar yadda malam ya kawo musalsal bi haddathana musalsal biman ismuhu halaf sai nau'i na gaba malam yace al-mu'an'an al-mu'an'an malam yace ma isnaduhu fulanun an fulan wanda isnadin shi ke da kai fulan an fulan lokaci ya kai ko yana da yawa la la la Allah sun kanta Allah mu tsaya anan kira insha Allah sai zuwa gobe idan sai mu dasa gobe akwai tafsir koko ha kenan za mu ci gaba gobe insha Allah na mu gani shakkan an ba mu ranar tafsir in ba ba da ba kenan sai zamanto sai ranar sai ranar laraba wanda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure Allah gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين